ido أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حتى قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو أبيدة بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الحتم الختم أبو العباسي الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سره صاحب الفيلة صاحب الشريعة ولاقيت غوث الأغواس من براس القلوب أبو إسحاق باي برحمانيات ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وعديدي ومسري وتاجي الشيخ الأعظم الذي بورك الله فيه القائد فدا الشيخ محمد الحارث الجسمي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وسفي فإن جمالك لن يسر القائل تولى رسول الله بأمري فلم يزل يساعدني داري فصرت ممجدا القائل عليك به والناس في سنة القرى تمتعت منه الدار إذ كنت مفردا تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت ممجدا القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يصل ما ويفعل ما يؤمرون القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون القائل فمن رام درسي في اشتياق نبينا فقد رام امرا مستهلا محرما القائل عذر رسول الله ان كثرت في وسي فان جمالك لن يسر اما بعد اباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن ويكم الاسلام مبارك على الميمونه فهي كلام عن جنه الجنه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته muna miƙa godiya zuwa ga halaran Allah mai girma da ɗaukaka wanda a cikin ikonsa da dansa da ganin damansa ya ƙaddarce mu muna raye a wannan lokaci mai tarin albarka a cikin uwa masu daraja masu albarka yau juma'a sha shida ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya daidai da bakwai ga watan april 2023 miladiya muna cikin karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka muna fassarantawa bisa fahimtar magabata da kuma a gwargwadon abin da wari ya zo mana a muna cikin suratul baqara aya na farko muna bayani kafin shiga aya ma bismillah jiya mun yi bayani a kansa a kuma mun ji a wadda malamai suke saɓani a kan yin bismillah a karatu a dukkan karatu da ya shafi sallah da kuma matsayin ita kanta bismillah din a addini Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi yana cewa kullu shay'in zibali la yabda bismillah fa huwa aqdau dukkan wani abu a duniya da aka fara in dai ba fara shi da bismillah ba to wannan abin yankakke ne wannan abu menene ya tankakke ne an fahimta ko saboda haka duk abin da musulmi zai yi ya yi bismillah ya ambaci sunan Allah ta baraka ta'ala yan agaji in da za ku yi magana da Allah kuma ne kuna da suratul din an fahimta ko bismillah addini yana da matukar daraja da kima da martaba jiya mun ji cewa bismillah tana cikin ayoyin qur'ani mai girma a wani guri a wani guri kuma bismillah mabuɗi ne na kowace sura a cikin qur'ani ita bismillah kenan so masu dalilai malamai sun saɓani kowa ya faɗi nasa daga ciki muna karanta hujjojin malamai da suke cewa ai bismillah mabuɗi ne na kowace sura a cikin ƙwar'ani ko? sai suka ce a bismillah yanki ne na wata aya a cikin ƙwar'ani ba aya da a cikin fatiha ba ba mabuɗi ba ne a'a rabin wata aya ne shine innahu min sulaimana innahu min sulaiman wa innahu بسم الله الرحمن الرحيم sai muka ji annab muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma ya ce ma kuntu arifu intiha intiha sura wa ibtida'i sura illa bismillahir rahmanir rahim manzo Allah sallama ya ce jibrilu idan ya zo suna karatu baya ga fahimtar cewa wannan shine farkon sura nan shine karshen an gama wannan sura za ta ga sabuwa sai da an yi bismillah inda je muka kwana kenan a wani zuta saniya maulan musayib lokaci yake cewa hujja na biyu an albasmala ta an albasmala ita bismillah ita da bi bismillah bismillah tabaraka wa ta'ala ai ita bismillah ta fara ne da sunan Allah mai girma dauka wallahi tabaraka wa ta'ala amara anbiya'ahu qabla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda bismillah bismillah Allah da girma da ɗaukaka ya umarci annabawa magabata da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da in za su yi abu su fara da bismillah fi kulli umurin a cikin dukkan sha'anin su gaba ɗaya dukkan lamuran su qala nuhun annabi nuhu yace aka umarci annabi nuhu aka ce bismillah mujriha wa mursiha inna rabbi la ghafurur rahim annabi nuhu alaihi salam lokacin da aka umarce shi innahu yasna'ul fulk ko ya kirkiri jirgin ruwa saboda za su fita lokacin da yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirina da yara innaka in tazarhum yijillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara abin nan sai an sake gyara shi sai an sake gyara amma bari mu gwada ne bari ku dan masu tsoron da shi kaɗan yawa ku da shi haka ya magani ko ma cikin bango mu gani kuma matsala ka magana matsala ya magana yawwa yanzu a ninka na a annabi nu alayhi salatu wassalam lokacin da yake ubangiji rabbi la tazar alal ardi min kafirina da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji karka bar kowa a bayan kasar nan mutanen nan ba za su bi ka ba za su bauta maka ba lokacin da ya saukar masa babu wanda zai yi imani a cikin mutanenka daga yanzu bayan wanda suka yi imani saboda haka wa'inda ka samu na farko da suka yi imani to shikenan iyakacin su kenan sai ce to Allah kawai halaka duniya duk wanda bai imani ba kawai za su yi ta banna ne a bayan ƙasa za su yi ta haifan ƴaƴa shegu fajirai kafirai ko kuma za su wata da bayanka yadullu ibadaka za su wata da bayanka kawai karka bar wani sauran gidan kafiri da bai da Allah ba a bayan ƙasar nan kowa kawai ya ci a yi ta tawace a yi ta ta ƙare ko in ji masu magana a shikenan sai annabi nuhu alaihi sallam ya fara sana'anta jirgi jirgin ruwa kwale-kwale kenan ko sai suna zuwa suna mai isgilanci suna mai isgilanci suna to a daman kai sana kake nema to baka da sana ɗaya ka ce mu taimake ka ka zuka da mutane wai mu bar allolin mu bar bautan gunki kuma annabi nuhu dan nan malam shine farkon manzon Allah a bayan kasa manzo da zai kira mutane zuwa ga Allah wanda ta ga su annabi Adam su annabawa ne ba manzanni bane akwai bambancin manzo da annabi ko كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان ابن ko al'umma gaba ɗaya da duka duniyan al'umma ɗaya ne wasu malamai suka ce ummatan ina annabi adam ake ne suka ce a duka al'umman babu wani kafiri gaba ɗaya a lokacin zatin daga zamanin annabi adam babu kafiri sai zamanin annabi nu duk annabawa suka suka ce bilis ba komai to amma manzo ya yi gargadi daman shi manzo ya kira mutane zuwa ga Allah kuma ya gargadi su shiga wuta to shine farkon manzo a bayan ƙasa shine ake kira Adamu sani Adamu na biyu saboda a lokacin da ya gama suna ta jirgi sai to Allah ya tuka ta sai ka ce sai ka ce bismillah mujriha wa mursiha inna rabbi la ghafurur rahim to da aka zo aka hau jirgi ya karanta wannan sunan Allah tabaraka ta'ala dan zai karanta jirgi yana ya samu shine tsarin jirgin tsarin jirgin shi Allah akbar Allah fi fa'alu lima yuri la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alu annabi nuhu alaihi salatu wassalam da aka yi haka kiran wanda suka hau suka hau jirgi sai dan sai ya hawa ko sai na bini ne na hali wa inna wa adaka alhaq wa anta ahkamul hakim ga ɗana can ya ubangiji ga ɗana ɗan waye ɗan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ashe idan mutum ya kibin Allah tabaraka wa ta'ala ubansa ya bi Allah ya kibin uban nasa kaga ba abin da zai shafi uban ko ko kaga shi da ya ƙi bin Allah bai yadda bi Allah ba can ta matse masa ko to annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahli me yasa innahu amalun ghayru salih wannan ba ɗanka bane saboda yana aikata ayyuka marasa kyau ashe yanzu idan mutum ya ƙi bin Allah yana aikata aiki mara kyau aikin da Allah bai yarda da shi ba matsala salama bai yarda da shi ba zai tafi wuta ko ba haka bane to ga dan annabi sai Allah ya ce innahu laysa min alik innahu amal ghayr salih saboda me yana aikata aiki mara kyau duk wani aiki a duniya duk wani aiki mai kyau bai kai darajar annabi Muhammad ba ko duk aiki bai kadar da manzo Allah ba to yanzu kamar da na faɗa ka san abu in ka damu da shi ba za ka iya ba ka iya wuce shi duk wani ɗabi'a da gani irin wannan abu sai kamar za a rage ta wani abu ne masu karyan tauhidi da suka rufe tauhidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai za su yanzu ƴan uwan wannan dutsen tension sun fito wai za su kare shi cewa wai tauhidi yake karewa yace ba na neman taimakon shau ibrahim inyas ba na neman shau tijjani ba na neman shau abdulkadir ba na neman shau dan fodiyo kai har annabi ma ya faɗa haka ba neman taimakon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai ai yana kare tauhidi ne wai iyaka na abu da yake wai iyaka na sa'i to don Allah don annabi sallallahu alaihi wasallama wannan siyakin yadda ya ɗauko magana da wulaƙanci ya ɗauko ko ba da wulaƙanci bane akwai cin zarafi a ciki ya ci zarafin shehu ibrahim ya ci zarafin shehu tijjani shehu abdulkadir shehu usman dan fodiyo sai ya dangana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga su da ya kira su yace shehu shehu ibrahim mushe shehu tijjani mushe shehu abdulkadir mushe shehu Usman dan Fodiyo mushe da ya zo kan annabi sai ce to ko annabi ba bana neman taimakon da Allah yakin ne ya dauko da cin mutuncin har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in saboda babu adalci ta asubanci ya ma ɗan kungiyar nan yawa kai malam izala bala'i Allah ya kare wai ai tauhidi yake karewa tunda an ga gwamnatin Bauchi ta ɗauki matakin cewa za a tsiye shi saboda bai isa ya fita ba wallahi in dai za a zo da shi kamar da aka yi wa Abdul Jabbar amma lokacin Abdul Jabbar da Allah mutanen nan ya suka yi ta suka yi to yanzu ba saboda dan gidanku ne to ba komai mu je zuwa wannan shi tauhidin tauhidin da suke karewa wallahi tallahi da shi da bautar gunki ɗaya ne saboda tauhidin ibnu taymiya ne ya ce Allah na da awarwaro yana hawa lilo yana hafishi yana yana bacin rai yana sauka gangaro sun sun yi ta to kar su manta mu rayuwarmu mun ba wa annabi Muhammadu da Allah akwai wanda bai ba wa annabi rayuwarsa ba nan akwai to jama'a mu kare annabi muna kiran ƴan uwanmu ƴan izala ƴan uwanmu ko musulmai da ƴan uwanmu muna kiran da babban murya su zo mu haɗu da mu da su mu kare martaban annabi sallallahu alaihi wasallama su bar dutsen tanshi su bar ta'assubanci wannan sako ne nake bayarwa idan ko ba su zo ba ya tabbata magana da ake faɗa maki ya annabi ne wallahi ya tabbata ko ba gaskiya bane adalci ba akwai wanda kimar sai kai na Annabi Muhammadu a wata kungiya akwai wata dariƙa akwai wanda kimar sai kai na Annabi Muhammadu jama'a mun titin Annabi da Allah kada san kungiyar mu da san a tasubanci ya sa mu mu sauka a layin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Allah da manzon Allah har yanzu bana siya muke ba fara raddi ba dan billahi la ilaha illa muka fara raddi Allah mutane ba za su gani ba sun sani ai su malaman sun san mu mun san su jahilai ne ba su abin da ake yi Allah ya dakatar da mu saboda haka shi wannan tauhidin musulunci gaba daya in ka cire annabi musulunci ba zai yi ba shi musulunci dole sai ka haɗa Allah da annabi Muhammad yake yiwa shi haka ha wa kake bautawa Allah ko to shi haka yake so kai ina ruwanka in dai ba kana da wani hikidu tsakaninka da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi in dai akwai wani kiyaye tsakaninka da annabi shikenan sai mu gane sai mu sani ko Allah ya ce ba zai yafe maka ba ko annabi ya ce Allah ya yafe maka Allah ba ce in in ta ce mai Allah faɗa a Qur'ani a cikin suratul munafiqun nan ko ya ce in karewa masu gafara ko lan ya gafira Allah lahu Allah bai taɓa su gafara ba ko yana cewa ta'alau a a in kace musu ta'alau menene yastaghfiru yastaghfiru rasulullahi lawaw ru'usuhum wa ra'aytu nasrun wa hum mustakbirun ko in tastaghfirta lahum in tastaghfirta lahum lan yaghfira Allah lahum ko ka ne masu gafara ko ka ne masu gafara Allah bari gafarta musu ba saboda sun taba annabi Muhammad saboda haka da Allah muna kira muna kira tunda duk duniya tana cewa abin da muke faɗa ana sauraron mu kuma ana jin mu tunda in an taɓa mutuncinsu har za su nemi su halaka mutum ko za su haɗa ka da hukuma ko to yanzu an taɓa annabi muhammadu ku nuna kishinku ga annabi muhammadu ku bar dutsen shi don Allah Allah ya datar da mu saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace bismillahir mujriha mursal rabbil ghafurur rahim to malamai suka ce ai wannan yanki ne na aya wa qala sulaiman annabi Sulaiman alaihi salam shi ma yace innahu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi ko annabi Sulaiman alaihi salam shi ma an bashi bismillah din yayi shi da haka afwan Allah Allah ya datar da mu a annabi nuwa alaihi salatu wasalam ya faɗi bismillah mu jira musulmi bil ghafur rahim annabi sulaiman innahu min bismillah innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ya tura wa bilkisu ko lokacin da a alhuda huda ya je gani cewa ga wasu mutane suna bautar rana in rana na fitowa suna mahudar rana suna bautawa rana sai annabi sallallahu alaihi ya tura sako innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin daga annabi Suleiman da sunan Allah mai rahama mai jin kai kar ku yi min girman kai kada ku mun girman kai ku zo mun kuna masu musulma na ku musulunta karbi addinin Allah ku yadda Allah ɗaya ne ku yadda ni manzon Allah ne kuma ku yadda da annabi Muhammadu wato duka annabawan fa dole su sharadi ne in annabi ya zo yana magana akan a kaɗe ta Allah sai ya ce sai da shi annabi ne kuma sai da annabi Muhammadu yana nan tafi ka'idan addinin tun daga farkon duniya haka yake sai yanzu a zo a ce a cire mana annabi Muhammadu to a cire shi mu gani Allah ya kyauta والنبي صلى الله عليه وسلم كلف في القرآن بأن يقتدي بجميع الأنبياء manzo Allah sallallahu alaihi yace manzo sallama ya kasance an kallafa masa a cikin Qur'ani mai girma yayi koyi da annabawa yayi koyi da annabawa bi jami'il anbiya da duka annabawa fa bi hudahu muqtadi ko haka Allah faɗa Qur'ani ko manzo Allah sallama ya faɗa masa saboda da shiriyan annabawa da suka bi Allah to da wannan mu ma muke bi muke koyi da to anan wani zai ce to yaya muna cewa duk annabawan sai sun tabbatar da manzancin manzan Allah sallama wa al'ummarsu sannan su faɗi su annabawa ne amma kuma annabi Muhammad yana nan zuwa ya kuma za a ce annabi sama ya koyi da su eh yayi koyi da irin aikin da suka bi ta nan shi ma zai yi ba wai a'a annabawa sun zama sun fi annabi Muhammadu ba wane mutum wane mutum ko da annabawan gaba ɗaya neman annabin suke yi sallallahu alaihi wasallam annabi suke ta nema annabawan alaihi musallatu wassalam a fa wajaba alaihi wajibi ne akan annabi sallama an yabtadiya bil basmala manzo sallama wajibi ne shi aka sa masa umarni ne wajibi ne ya duk abin zai fara ya fara da bismillah kama ibtada'u biha qablahu kamar da annabawa suka fara da bismillah kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama alimul arwahi a alimul ajsad kai wa hadha yujibu alaihi bil basmala da wannan ya zama wajibi wa annabi sallallahu ya fara da bismillah wa yajibu alaina nahnu sannan aka wajibta mana mu ma ya zama da abin zamu fara mu fara da bismillah ittaba'uhu abi annabi muhammad wajibin mu ne mu bi waye manzon Allah da Allah wa ake bi Allah ko annabi annabi Muhammadu ake bi ai baka san Allah ba ko ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nayakum anhu fantahu ko kul in kuntum tuhibuna Allah yuhibbukum Allah ko ko ba karanta ayan da Allah ya ji da kyau to ka ji ko Allah tabaraka ta'ala ya ce nan mai Allah tabaraka ta'ala ya ce ka gaya musu ya rasulullah idan suna son Allah fattabi'uni su bi ni ni annabi Muhammad wa ake bi na'am ba ba ni amsa ko da bashin ku wa ake bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi addinin Allah dole sai ka bi annabi Muhammad idan kuma addinin ka ne kai kai naka ne it is your own decision it is your own religion that you believe it believe in not the religion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then follow your own decision. But if you want to follow Prophet Muhammad, you want to believe in Allah and testify there is no God except Him. Follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne hanyar shi ake bi ba wani nai ba sallallahu alaihi wasallam annabi ake bi. Ko? Ah wa in tu iyu ta tadu in kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya. Amma in kuka bin annabi ba za ku shirya wallahi kun halaka an halaka Allah ya bar mu da annabi Allah ya raba mu da son zuciya annabi sallama wajibun alayhi an yattabi'a man qablahu min al-anbiya wa nahnu wajibun alaina an yattabi'ahu huwa sallallahu alaihi wasallam manzo sallama wajibi ne bi annabawan da suka zo bayan shi kafin shi kai sannan mu ma wajibi ne akan mu mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ƙala ta'ala Allah tabaraka fara Qur'ana cewa ma ataykum rasulu fa wa ma ataykum rasulu fakhudhu wa ma nahayakum anhu fantahu ko a abinda Allah abinda Annabi sallama ya zo muku da shi ku riki wannan abu ku rike shi me annabi ya zo mana da shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san wani abu ka san wannan tauhidin da mutanen suke karewa babu shi a zamanin manzon Allah bid'a ne babu hadisi wallahi tallahi azumi nake yi ko billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da zatin Allah babu hadisi ko da izi kai ko hadisin ƙarya babu wanda aka ce annabi ya raba tauhidi uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat billahi allazi la ilaha illa huwa babu shi babu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Muwadda Malik, Musa na Imam Ahmad, Musadarak na Musadarak na Imam Hakim, Sunanu, dukkan Sunanu Sahahu gaba ɗaya babu, Kutubu Siha gaba ɗaya babu, babu inda aka ce Annabi sallama ya ce Wahidullah ala tauhidul uluhiyya rububiyya asma'u sifat billahi allazi la ilaha illa huwa kai ne wannan ba qur'ani bane ne satun to na Allah ya faɗa a qur'ani fa qul ta'alu nadu abana wa abana ana wa abana akum wa nisa'ana wa anfusana summa nattahil fa naj'al la'anatallahi dala ka karanta ayan nan fa qul ta'ala nadau abana wa abana'akum تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم اها ونساءنا ونساءكم اها وأنفسنا وأنفسكم اها ثم نبتهل فنجعل la'anatallahi ala al-kazibin Allah ya ce a Qur'ani ku zo ta'alau ku zo na dau abana wa ab- abana ana wa abana akum ku kira ƴaƴanku mu kira ƴaƴayenmu ko wa nisa'ana wa nisa'akum ku kawo matayenku mu kawo matayenmu wa anfusana wa anfusakum ku zo da kanku ba mu zo da kanmu summa nattahi sa'an mu yi rantsuwa fanaja Allah a nasallahi ala kafin ce Allah ya tsine wa makareci to ni bari rantse da Qur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah da Annabi Muhammad na rantse da girman Allah da buwayar Allah babu hadisi ko kwaya daya sahihi hasani da isi maudu'i mauqufi mursali kai hadisin ƙarya billahi allazi la ilaha illa huwa na rasa da girman wannan alqur'ani da daura a kaina hadisi kwaya ɗaya da annabi yace a raba tauhidi uluhiyya rububiyya asma wa sifat wannan gurbataccen tauhidi tarkace kwata kirne wa- da wasali sama da ake rusa annabi Muhammadu a kai a yau a Najeriya a yanzu haka a watan nan babu wannan hadisin kai ko larabci ne daɗi babu wallahi tallahi babu in kuma akwai Allah ya tsine wa makareci daga yau mu gani wani ma ba salafi ya rantsa haka na ba wa dutsen shi wannan da su Musa Yusuf da su Tijjani Gurumfi ke ɗani munafiki slow poison sai ga shi munafiki kaman za ga da shi baya yana kaffa kaffa shegen munafiki ne ashe yana siyawa rusa annabi Muhammadu ne har da fitowa wai ai tauhidi yake kare kare karantawa to wannan tauhidin babu shi zamanin annabi bid'a ne kai ma mai da Allah mutum ne jiki ne sai Allah yana zaune a al'arshi ya kowane sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da shida akwai al'arshin Allah a wurin yana saukowa in ya ga bayi suna aikata aikin alkhairi sai ya yi farin ciki ya daina sai ya yi burmuki sai ya zama Allah mala'iku guda ne suke ɗauko Allah ya zama Allah tafin haka yanzu aka cikin shaguna mana shi sai Allah ya ƙara fushi ya in ya yi fushi ya ƙara nauyi mala'iku suna ƙiƙir ƙiƙir ƙiƙir da ƙirsu mai da Allah wannan wani irin tauhidi ne da wai a kai shi ake cewa ba a neman taimakon annabi Muhammadu to in dai wannan tauhidi ne Allah ya tsine wannan makareci idan ƙarya aka yi Allah ya tsine makareci shi ma mushin kura ya rantsa shi gurin tutsi shi ma ya rantsa shi wannan ɗan iskan Kano baristan shi ma ya rantsa kawai a raina mana addini a raina mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ta'azzubanci da kungiyanci annabi ba duk abin da ake yi duk abin da ake yi kun ji mun yi magana wani irin iskanci ne bai faɗa kan shehu tijjani ba mun san kaji amma taba annabi muhammadu jama'a mun musulmai ne musulunci za mu kare zuriyar ba wani magana kungiyar shi babu shi babu shi annabi ne. annabi annabi ne. idan fahimta na da kai ba ɗaya bane to annabi dai ɗaya ne ko idan ba ka yadda da wani abin da nake yi ba bai yadda abin da yake ba amma duka mun yadda da annabi Muhammadu go to mu kare shi mana mu kwato shi a hannun wannan mutumin Allah ya kare mu annabi Muhammadu kai na lillahi wa inna ilaihi wa na an wajibun alaina an nattabi'uhu mu wajibi ne akan mu mu bi annabi Muhammad huwa sallallahu alaihi wasallam shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ƙara faɗa a Qur'ani a wani aya yana cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah na'am fattabi'uni ولم كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله ويغفر لكم min zunubikum من ذنوبكم ubangiji tabaraka ta'ala yace kul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya masu ya rasulullah in suna son Allah fattabi'uni to su bi ni ni annabi Muhammad ni annabi Muhammad ne za su bi fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku ina ce kana son Allah ya so ka to annabi za ka bi ai ba Allah ba ai na ka san Allah waya baka labarin Allah ai na ka ji da labarin akwai Allah annabi Muhammad ne to me ya maka me ya tare maka ne me ya tare maka sallar ka ba ba dai Allah bai taba karba ba sai da annabi Muhammad sallah sai da manzon Allah shiga musulunci sai da manzon Allah Allah ya haɗa kansa da annabi Muhammadu ka ya kuri ka bai shi kar karaba ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ashhadu mene sallallahu alaihi wasallam kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sai ashhadu ayi a to a ta da ikama Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Muhammadu abdu wa rasul ashhadu Muhammadu rasulullahi ko ba haka bane duk inda aka kira sunan Allah sai an kawo annabi Muhammad dole ne wannan kuma Allah yana faɗa wa gurin cewa la wa di rasula wa ulul amri minkum fa in tanazatum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasuli ka tabbata da Allah kira nan kai wannan annabi Muhammad dan gata ne a wurin Allah yanzu kuma ya shiga nan barayi barayin addini fashin addini ne mana suka ma annabi Muhammad ko ba haka bane ga addini da nan sallama ya zo da shi kai ka zo ka ce ba shi bane wai sai ka haɗe kaɗe ta shi Allah ya ce wa iulla ya ilazin amanu Allah na faɗa ku yana cewa wa iulla wa di rasul ku bi Allah ku bi annabi Muhammadu ko wa ulul amri minkum kuma ku bi magabatan ku majibanta lamarin ku ko fa in ta fa in ta nazatun sai sai fardu ila Allah wa rasulika jiba idan wani abu ya rikirkice tsakaninku sabani ya shiga wani aga sun fahimtar wani wanda ya fahimta ta su fahimta wannan to faruddu kuma da shi ilan lahi wa rasuli kuma da shi ga Allah da annabi Muhammad sai ka ce a cire shi to wa za a narma malam qur'ani tun daga bakar zuwa na yana maka bayanin annabi Muhammad wallahi tallahi qur'ani tun daga bakar zuwa na yana gaya maka annabi Muhammad to in ka bar shi wa za ka bi Allah ya kiyaye saboda a wannan aya kenan yace idan yajibu ala nabi sallallahu alaihi wasallama an yabtadi'a bil basmala wajibi ne ya wajaba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da bismillah duk abin zai fara wa tajibu alaina nahnu shehu ibrahim yace ya wajaba mu ma akan mu tiba'an lahu mu bi annabi Muhammadu taba'an lahu mu bi manzon Allah wasu ila rasulullah sallallahu alaihi basmala an tambaya na sallama kan bismillah fa qala annabi yace ismun min asma'illahi ta'ala yace bismillah nan suna ne daga cikin sunayen Allah mai girma da daukaka suna daga cikin sunayen Allah mai girma da daukaka walaysa bainahu wa baina ismillahi al-azam al-kabir إلا ما بين بياد العين وسوادها لا إله إلا الله محمد رسول الله أنتم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله يكلي سيتي بسم الله إنه فا تكامن سا yace bismillah suna daga cikin sunayen Allah yace babu bambanci tsakaninsa da ismul lahil azam ismul lahil azam wanda kowa yake nema dan ya samu ya kudi ko wanda annabi Musa ya bawa karuna ko ba ismul lahil azam ya bashi ba ko wannan tsakanin bismillah da ismul azim babu wani bambanci sai dai illa ma baina bayadul aini wa sawadiha sai dai bambancin tsakanin farin ido na idan mutum da bakin idan abin manta mu a ciro mun bakin mu gani zai ciru to a kwakule na gefe gefe tunda sai ba tsakiya yake ba farin a ciro shi mu gani to ashe ba bambanci bambancin kaɗai kenan wannan baƙin kiran wannan faritas menene bambancin su duka ba sunan Allah bane kenan duka ba sirrin bismillah bane ka je ka samu malamai da suka san asma'u ka gani in suka baka sirrin bismillah malam wallahi kaga annabi ma ya baza komai aiki ko ta ina manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk aikin da aka yi bismillah akai to wallahi sai ayi nasara ko wata rana wani sahabi ya ce wa annabi Muhammadu ya rasu salama na zo zan ci abinci na manta ban yi bismillah ba ce ka ci da shaidan idan kai bismillah shaidan gudu yake idan kai za ka yi abu kace bismillahir rahmanir rahim shaidan gudu yake daga nan zuwa bangon duniya amma yanzu mutum nawa ne da zuwa suke bismillah wasu wash suke zauna ko ba haka bane dan Allah ba to jama'a ga sako daga mai gidanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin Abdullah dan Abbas ya rawaita an samu daga Abdullah dan Abbas a cikin wannan tafsir nasu da muke karantawa a daga Usman bin Affan shima ya tambayi manzo Allah sallama na cewa an bisma cikin bismillah fa qala yace huwa ismul azim huwa huwa ismun min asma'illahi wa ma bainahu wa bainal ismul akbari illa kama baina sawadil aini wa bayadiha tsakanin ta ismul akbari akwai ismul akbar akwai ismul azim ismul akbar daban ismul azim daban an gane ko wannan malaman asma'u sun sa abin da nake magana to sun yi abar zo ku gyara mana fansa zai kasa mana ustaz zo ku ƙara fansa zai kasa haka mana ya kasa mana a شوتي بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء القرآن بحرف الباء لتواضعه Adona kawai malam ga su kira su gyara mana wuta. kan yana gefe ya mai dai bayan da haka ne na'am bismillahir rahmanir rahim yace ibtada al-qur'ana bi harfil ba qur'ani ya fara da harafin ba'u ko litawadu'ihi wa dhillatihi saboda kaskantar da kansa da kuma ƙarin kaskantar da kansa wa maskalatihi da matsayinsa lam yartafi'a kal alif shi qur'ani bai fara da a bai bai yi girman kai ba ma'ana bai dagu ba kamar bai fara da alifin ba kaga a gurin suna Allah shi yake cewa uzu billahi sarajin shi bismillah kuma sai aka yi tawadu'un sai kasa ismullahi مشتق من السمو أو من السمة لأن الاسم يسمو مع المسماه أو الاسم العلامة للمسماه والأسأو أنه مشتق من السمو لهذا اختلف أهل السنة والمعتزلة على أسماء الله تبارك وتعالى هل هي أعلام أم علامات شيخ الإسلام yake faɗa na cewa shi kamar da na faɗa bismillah ya fara da harafin ƙasa ne ma'ana na tawadu'i na kaskantar da kansa saɓanin harafin Allah ko shi saboda ai babu wani abu sama da Allah ko shi kuma da aka zo a yi karatu za a nemi tabarriki ta tawassuli sai aka kaskantar da kai kisa ake so shi ɗan adam a kullum ya kaskantar da kanshi ƙasa kada ya daga kansa kada ya girman kai kada ya zama shi kawai mai girman kai ne wannan ba ƙa'ida ba ne a sa'annan a wannan an ciro shi ne daga asamu au minas summati aka ciro bismillah din ya ce to amma a nan saboda wannan mu'tazila da ahlus sunna suka yi saɓani akan sunayen Allah tabaraka ta'ala shin sunan Allah alama ne ko a alam ne na Allah kawai alama ne wannan sunan Allah a haka sunan Allah yake tun fil azal ko kuma alama ne kawai sunan Allah ahlu sunna yaquluna anna al asma'u lahi a alamun la alamatu ahlus sunna gaba daya muka tafi aka yadda cewa shi a sunan Allah a alami asalin haka sunan Allah yake tun fil azam ba alama bane sunan Allah ba alama bane a sunan sa ne wal mutazila mutazila suka ce ya taqiduna anna asma'ullahi alamatun lahu suka ce a ai sunan Allah alamomi ne na Allah ya ka ce Allahu to alama ne na Allah Ar-Rahman alama ne na Allah Ar-Rahim alama ne na Allah Al-Maliku alama ne na Allah Ar-Ra'ufu Malik alama ne na Allah Al-Quddus Ar-Rahim duka wai alama ne na Allah ba sunan Allah bane sunan Allah ne duka al sunan jama'a ta sirri to aran da Allah a cikin sunan wato Annabi Muhammadu fa daban ne wato malaka inda ka zo sai ka gane Annabi Annabi ne da Allah Allahu sunan waye shine kadai bai ba mu annabi Muhammadu ba amma ar-rahmanu sunan waye Allah ne amma ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ba wa annabi kai bashi ba sai ban turo ka wajen ka zama rama ga da abin da na halitta ku ce daya suna Allah daga ar-rahman sai wanne sai rahim ko da bayan shi akwai ar-rauf a ciki ko babu sai Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai ma antum alifu alaikum bil mu'minina yace mene ya ba wa annabi Muhammadu me yake wala da ganga to duka sunayen Allah ya ba wa annabi Muhammadu Allahu ne kadai bai ba wa manzo Allah ba to kai da annabi annabi ne mana idan kai karatu ka bai kai wurin ba to kai hakuri ka ci gaba da karatu idan wayan da suka fi ka kai kai ka so wanda ya fi ka yi in ya faɗa ka bi da ko ba ka son mabiyanka ne su ce malam ya ji kunya to ba damuwa ka ji kunyan duniya ya fi ka ji kunyan lahira dan uwa ko ba haka bane sai an tashi kiyama yawma tubulal yawma mene yawma tubulal sara'ir fa ma lahu min quwwatin Allah ka bar mu da annabi Allah ka bar mu da annabi Allah ka yi mana dan annabi Allah ka ba mu ceton manzo Allah Allah ka sa annabi cece mu duk ceton da za in dai annabi bai ce mu wallahi ba ma so duk wani ceto in duk akai duk abin da Allah zai mana in ba dan annabi ba wallahi ba ma so kuma Allah ma bai taba yi ba sai dan annabi Muhammad ne ce wa ma'arfin laki Allah rahmatul alamin duk abin da ka samu na ni'ima na rahama na tausayi na jin kai ko ruwa ka sha wallahi ka sha ka ji ni'ima wallahi sai da yasa zama annabi Muhammad ka same shi saboda rahama ne ko ba rahama ba ne yanzu wannan fankan menene shi AC menene to annabi in bai zo maka rahama ba azaba ba kenan me kici ya rahama Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay ko ha yace inna azabi tusibu man tasha'u go bi man tasha'u go azaba na ma wanda na gada zai samu kowa bala za mu rahu wa rahmati wata yadda kullu shay ko Allah mun gode maka Allah ka bar mu da annabi Allah duk abin da zaka kamar dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mu'tazila suka ce sunan Allah alama ne Mu'tazila sai suke cewa duk abin da ka gani na sunan Allah alama Allah ne ba wai a sunan Allah bane tafi za ba haka bane sai suka ce kuma duk abin da ya samu mutum ba daga shi bane ai laifin sa ne dole in kai aikin alkhairi Allah ya saka aljanna uzu billahi dole ne in ka saba wa Allah zaka shiga wuta huwa allazi khalaqakum wa ma ta'malun kaga akwai matsala ko na gode maka Allah ya sauke Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama a ya atakunu anna Allah azalan laysa lahu ism su mu'tazila suka ce ai tun fil azal tintin Allah ba shi da suna inna ma khalaqal khalaqa fasamahu bi asma'i wa fasamahu bi asma'i yace sai da Allah ya halitta halitta sannan halittu suke kiran Allah da sunaye suke kira da suna fa samahu bi asma'i bi asma sai su halittun suke kira da suna wa hadha mardudun inda ahlus sunna wannan abun jefarwa ne abun watsarwa ne a gurin ahlus sunna ko ba haka bane bal shi yace bari asma'ullahi tabaraka wa ta'ala qadimatun ce sunayen Allah tintini suna nan qadim ne tintini akwai sunayen Allah wal asma'u fiha asma'u zati daga cikin suna akwai asma'u zati sunayen zati wa asma'u sifati da sunayen sifofi wa asma'ul af'al da sunayen ayyuka wa kulluha fi haqqillah tabaraka wa ta'ala qadimatun azaliyatun dukkan su gaba daya a cikin hankali Allah tun fil azal akwai su tun qadim da dai akwai shi tun fil azal akwai sunayen Allah a wannan asma'u din da sifatu din da zati din da af'al din shine wanda muka karanta baya kwana goma sha biyar muka yi muna yi an tuna a cikin littafin na asma'u na, na sunayen Allah na ahlus sunna wal jama'a na gaskiya ba na mai da Allah jiki wannan da Allah da aka ɗauko aka mai da shi yana da gurin zama aka sa mai yana da ƙwauri yana da ƙwanji yana da mai wayar ƙwanjin Allah wai Allah na da ƙwanji to a kai shi ne wai yake rusa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan wannan tsiban da aka kirkira to ai gunki ne ko ba gunki bane Allah na da jiki ne yana da ƙwauri yana da hannu yana da fuska yana da ƙafa har ƙwanji har wai yana hawa lilo har awarwar wai Allah da shi kuma mace duka littafin ibn taymiya ne wannan sai gunki ne saka duk wanda ya da Allah sa abinda ibn taymiya ya siffanta ne wallahi gunki yake bautawa na rantsa da zatan Allah ba ma faɗan wannan sai an taba annabi Muhammad amma kuma ba damuwa a ci gaba su dage su gaskiya ai da a yi zaman Allah ya saka wa ƙauren bauchi da alkhairi Allah kuma ya ƙarfafe shi a kai tun da ya sa za a yi za a yi insha Allah zai je zai eh ai bai janye ba yana nan ai ka san shege ne bai da uba da gaske ne bai da uba wallahi shege ne duk wani a da aka yi wallahi wallahi ha mutan samiri da ya fi bani isra'ila ba shege bane ba uwar shi da ta haife shi a karkashin duwatsu ta yi ta yadda shi ba mutan samiri ko ba haka bane kuddaru ba shege bane shi ma bi haka suke mai salula ai shedan ne mai salula sunan shi su wanda ya sani da tun da dadewa sai mai salula lafa abin da ya same shi mutumin da ya ce wa marigaye da su Ahmed Bamba wai yanzu kana iya tafiya kai kadai ba bodyguard ya ce ni na zo da mutane lafiya ina zo da al'umma gari lafiya haka Bamba ya gaya shi ne ya ce wai shi da bindiga yake yawo dan ta'adda ne ai mutumin da ya ce wai kowa ya mallaki bindiga ai zai bayani Allah ya ba da nasara Allah ya ɗaura mu akan azalimin nan Allah ya ɗaura mu akan shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya sauke ha akwai akwai maza ai kare da mai kuntar da hankali shi bauchi ne ai bauchi ne akwai su abul fati akwai sai rijilai akwai su nasir ado yara ko abu dan Allah a bashi da yaran ma shi da za a bashi da yaran kawai matasan nan yau abokanan mun nan zai gane ba su hankali ya san karan ai ba daɗi Ahmed Imam lokacin da ya tutsa shi na ce kuka ya dinga yi Allah ya sauke a bal asma'ullah tabaraka wa ta'ala qadimatun lam yazal tabaraka wa ta'ala muttasifan bi jami'i sifati wa musamma bi jami'i al-asma'i min al-azali ila al-abad ubangiji tabaraka wa ta'ala da dai yana da sunaye tun fil azal da siffofi wanda ana ambatansa ana siffanta shi shi bi jami'i sifati da dukkan siffofinsa wa musamman bi jami'i asma'i ana ambata shi da dukkan sunayensa min al-azal ila al-abad tun fil azal zuwa abad an san ma'anan abad akwai azal an san azal tun babu akwai babu babu tun babu ma ba a yi shi ba tun lokacin Allah yake kuma da sunayensa da sufofinsa an gane izuwa abad abad ya wuce abadan abad min abadil abad ne wannan wani karatu ne irin na sufaye wanda idan aka in mun za mu fasa shi wallahi sai ramadana ya kare wa muna nan gurin Allah mun gode da kai mu almajirin sufaye alhamdulillah kuma malam rabo ne fa in Allah yayi kawai sai ya sa ka in bai gada ba sai ya yi ka a can sai ka ganka a Markus ma ka fito ko ba haka bane ba ma a cikin wayannan din ba da ake ganin dama dama Allah ya dace da mu a wa asma'i wal af'al yace wal asma'u fiha asma'u zati da shi za cikin sunayen zati akwai siffofin asma'u sifati akwai sunayen siffa da sunayen aiki na Allah tabaraka ta'ala wanda mun karanta shi baya wa kullu wa kullu ha duka wayannan sai yake Allah tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala qadimatun azaliyatun tin tin tile akwai su kuma har fil azal akwai su wa fi ghairi Allah tabaraka ta'ala dari'atun sai ce al insanu lahu ismun murtajin ma wujudihi wa lahu asma'un qara'at له مثل رب الدار ورب القميص رب الكتاب العالم الشاعر كلها كل هذه الاسماء درعت له اما الله تبارك وتعالى فليس كذلك فليس هكذا بل هو مسمى بجميع اسمائه ازلا ومتصل بصفاته بجميع صفاته ازلا وهذا اقوى مما يرجوه العارف في جانب الحق تبارك وتعالى آه حيث سمى نفسه الرحمن الرحيم الكريم العفو الغفور الغفور العفو المؤدي ولا وجود غيره يحتاج لهذا shehu radiyallahu anhu ya bukuro karatu mai yawa yake cewa wa'annan siffofi da zati na Allah tabaraka ta'ala da sunayen zati sunayen siffa da sunayen ayyuka na Allah tabaraka ta'ala su ne akwai su ba su ba sa yiwa akan wani dan adam su kawai shi dan adam sai ya zo duniya da a sa masa kaga ɗan irin zai tashi in ya mutu sai a ce in aka ɗauki gawansa sai a ce ga wane can akan makara sai a ce ga gawan wane akan makara ko ba ka ake cewa ba ko kuma Allah ya mai wata suna ga sunansa sunansa Jafaru ko misali ga Jafaru sai a ce a Rabbud Dari ubangijin gida ko da Laraba sai a ce baban gida ko ba faɗa sunansa ne baban gida mai riga ko rabbul kamis a ubangijin mene kiran da hausa ubangijin riga ko ta ce mai riga mai littafi malami sunansa ne malami yana da suna sai malam mai sunansa yana da suna ko sha'ir sha'iri ne yaban manzan Allah su sama ko mawaki ko sunansa ne lokacin da ku haba alhamdulillah na'am sai mu wadata anan nan to inda muka kawo shi saboda haka wannan duka yana hawa kan dan adam ba asalin sunansa bane abin ya sare shi Allah kalaya masa ne ko amma ba asalin sunansa bane yana tashi daga kansa sai haka abin yake tafiya gaba daya in ji shehu radiyallahu anhu yace wannan baya yiwa a hakin Allah tabaraka ta'ala shi tun fil azal shi din ne shi din ne da sifofinsa da zata da sunansa yace wannan shine arifai suke fara hakin Allah tabaraka ta'ala inda suke kiransa da ar-rahman ar-rahim duka sunan Allah da al-karim al-ghafur al-afu al-mu'ti'u yace wala wujuda ghairi babu wani samamme kamar shi kuma bayan shi ya taji da haza dai shi da bukatan wannan imma samma nafsuhu bi hadhihi al-asma wa nara al-wujuda wa taji ila rahmatihi wa afwihi wa karamihi hadha yuqawi raja'uhu bismillahir rahmanir rahim inda da mu wadata kenan har zo mu bismillah ana bar masallaci bismillah ba ko ba mun ce mun gama da ba akwai da yawa to idan insha Allah gobe sai karatu amma dai an fahimci wani abu daga cikin sirrin bismillah ko jama'a an fahimta an gane kimarta da matsayinka a addini ko? duk abin da za ka yi ka fara bismillah in Allah da bara ka yi asara ba bara ka fadi ba kwanciya tashi komai yana gaba duka zai mana bayani amma bayanin shi na da yawa Allah ya datar da mu Allah ya kara masa annabi Muhammad Allah mu roƙe ka ya Allah Allah ka ɗaura musulunci akan zalunci Allah kai kishin annabinka annabi Muhammad Allah siyasantar da abin da suke so su mai da shi siyasa ‘yan ƙungiyarsa Allah tabaraka salatu ga annabi Muhammadu Allah ga munan bayin ka mun nuna kishin annabi yadda kake kishin annabi to sulama Allah wallahi mutumin nurahu walau kariyal kafiru Allah ka nuna aya Allah ka nuna girman annabi Allah ka nuna hasken annabi annabi daban ne ba akan wani muke magana ba akan annabi Muhammad tauhidin nan tauhidin bautan gunki ne suke karewa ba Allah bane Allah baya ci baya sha baya bacci ba abin da ya ɓuya masa yana ganin kowa kuma baya zama baya tsayuwa Allah Allah ne su ka mislihi wa huwa samiul basir shi ba a tunanin ga yadda Allah yake saboda haka mu dai Allah muna tare da Annabi Muhammad ba ma tare da wanda zai taba mana annabi kullun bi amin wa antum bi khairin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mana addu'a Fatihar salatu fatiha.
amin ya Allah